الحمد لله الفاتحة
yawa alhamdulillah muna godiya ga Allah ta baraka wa ta'ala da maimaita mana muka ga wannan lokaci kuma yadda aka saba yi duk shekara tun zamanin shehi a kuma zamanin haliba a bayan sauransu zuwa yanzu an saba fara karatu ran 27 ga watan sha'aban wanda shi ne ake cewa ran saba to alhamdulillah yau laraba 27 ga watan sha'aban alif 443 to ita ce ranar da za a fara wannan karatu kuma yadda ake fara ko wasu shekara don kuwa sai mu gode wa Allah ta baraka wa ta'ala da Allah ya mana baiwa muka sake gani akwai da yawa wanda mun yi wannan taron da su ba raba raba a yi da su za a yi da su Allah ya karbi kayan su mu da Allah ya kawo mu ba wata dabarar mu bace a falala ce da baiwa daga gare shi muna fatan allah ya kuma maimaita mana don wa wannan wata da muke fuskanta wata shine watan alkur'ani watan ramadan shi ake ce masa shaharun qur'an domin kuma yadda ya tabbata a cikin watan ramadan an dan laifin kadar aka saukar da ƙorani jumlatar zuwa sama ta ɗaya kuma daga sama ta ɗaya aka rika saukar da shi gwargwadon bukata har kuma aka gama saukar da ƙorani allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim inna anzalna fi lailatul qadr mu mun saukar da alqur'ani a daren lailatul qadr ma'ana zuwa sama ta ɗaya bai da faɗa to bayan an saukar da shi sama ta ɗaya da kuma aka saukar da shi gwargwadon bukata duk sanda wato abin da yake bukata a saukar da aya ko suwa sai a saukar shi yasa ake cewa wannan wata na ramadan wanda muke sauraron sanin da kwana biyu ko uku shine watan alkur'ani shi yasa za ga mafi yawan ƙasashen musulunci kai hatta ma kasashen da ba musulmi ba ba na musulunci ba inda dai ake samun marakis islamiyya yawanci za a ga autar lamura ba lamura da abin da suka fi yawan yi shine tafsirin alkurani don uwa su taru a ja ayoyi da cikin alkurani a fassara kuma a ji mai allah ya faɗa a cikin wannan ayoyi to yan uwa ka'idar halartar irin wayannan wurare shine a ji abin da za a karanta kuma a yi aiki da abin da aka karanta a yi aiki da abin da aka karanta ana son ba kawai a ji shi kenan an gama a ji a tashi da zama da ba a aiki da abin da aka saurara idan an ji da kokarin aiki da shi kamar yadda insha Allah nan gaba za mu bayani akan farilan lafiyar wato da amma wannan munasaba saboda yanzu ne za a fara wannan karatu yau za a buɗe dole mu ja hankalin yan uwa wajen tara hankalinsu wato wajen lura da irin abin da za a gudanar a wannan majalisi da irin irin wannan majalisi a ko'ina yake saboda ayyuka ne na alkhairi wanda ya zama yan uwa su bai da hankali a kansu sannan kuma zan cika wani da jan hankalin yan uwa ya zamana wato a rika halartar wuraren karatu da wuraren sallar tarawihi domin aiki ne na alheri domin mun san sha'anin shekar idan lokacin aikin alhari ya sai sa wa mutum kasala sai zuba mutum kasala sai mutum ya rika jin nauyin jikin da wato yana ganin wannan ba zai bar shi ma ya je ya saurari abin da ake kuma yana daga cikin mu'jiza ta alkur'ani in dai kana zuwa kana saurare ko da za a karanta maka wuri a fassara maka sauri wata ran sai ka ji kamar ba ta fassara maka wurin sai ka ji wani sabon abu wanda da baka ji shi ba shi yasa ɗan uwa ina ba mu shawara ina jin hankalin mu gaba daya mu rika halarta muna sauraron abin da wato za a faɗa mana aƙalla za mu samu ladan halarta kuma na tabbatar ma ba wannan kaɗai ba sai an tsinci wani abin da za a amfana da shi ba yadda za a ce a zo har a yi karatu na tashi ba ku samu wani abu kan amfana da shi ko ƙaƙa yake Allah ya sa mu dace Allah kuma ya maimaita mana kuma wanda suka riga musu kuma Allah ya ji kansu Allah ya kamata musu amin Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ladan abin da suka yi mu ya kuma mu ma muna roƙon sai ba mu ladan abin da muke yi kuma muna fata wannan aiki na alkhairi da aka yi Allah ya sa shi a cikin mizanin waɗanda suka assasa wannan abu kuma mu zala sallallahu alaihi wasallam sau da haka za mu ƙara wayar da na faɗa abinda ya samu to sai a haƙura da shi kuma yadda muka sani kusan yanzu sha'anin harkar karatu da tafsiri da zamanin shayi izu ɗaya ake yi kuma wannan izu ɗaya za a yi shi da kisoshi da bayanai kuma ba abinda ake bari illa kalila kuma ana tafiya ana tafiya zamanin ya riske mu zamanin halifa aka ga cewa wannan a wannan izu ɗayan lokaci ba zai bayu a rika yinsa ba saboda lokacin kamar ya ya takure domin abinda da za ka yi sha'awa ɗaya to yanzu ba shakka sai an samu awoyi da ka iya yinsa za mu halifa aka dara karatu nisifi to a wannan lokacin muna kokari a yi nisifi in ya samu gani in kuma bai samu ba abin da ya samu sai mu saurara sai mu ji Allah ya ba mu amfani Allah ya sa mu amfana da Allah ya ci insha Allah bismillah na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله
to za mu tashi a kan izhun walwannan ranar zarra kuma yadda aka sani bara mun ɗauko karatu daga bakara to mun sami izbi izbi goma sha izbi mun sami izbi goma sha hudu eh kamar yadda ne bayani kamar yadda dai bayani za mu san halifa ana yin an da shi nisfi bayan a nisfi mun zaci za mu samu sha biyar to amma lokaci bai bayar da a samu wannan sha biyar ba aka samu izki goma sha hudu to saboda haka a nan muka tsaya mun tsaya wato a kan wannan izki shi za a tashi wanda wannan na nazarna ilaihi wal bala'ikata to to waɗansu bayanan da in muna cikin karatu in suka gujiro aji su eh domin na ba karatu yake ana tafiya waɗansu abubuwa suna faɗowa da ana ana ana yin bayanin su eh wala wanda na nazzala ilaihim malaikata eh domin Allah ya can wato ayat baya yana cewa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nazaruhum fi tughyanihim ya amakun eh to sai Allah ya ce wannan wannan na nazzalna ilayhi wal malaikata mu dai da za mu saukar musu da wato al malaikata malaiku to wa kallamahum al mauta kuma matattu ma suka musu magana kamar tarahum kamar yadda suka nema wa hasharna alaihim kulla shay'in muka taro musu kowane abu kubulan ai bidan mata yanzu jama'u kabila ai fauzan fauzan jama'a jama'a wa kasir kasir qad wa fatil bab wa fatil bab kenan ai mu'ayyanatin suka gani kuru-kuru wa shahidu suka shaida suka shaida bi sidika da gaskiya ka ya rasulullah to duk ko da mun musu haka ma kanu da yuminu ba za su imani ba lima sababa saboda abin da ya riga fi ilmin lahi a cikin ilmin Allah ya riga a cikin ilmin Allah cewa dama ba za su yi imani to ko da mun musu abubuwan da suka nema mun kawo musu su to ba za su yi imani ba illa an ya sha Allah sai dai wato in Allah ya so wato ya so imanahum imanu su yi mun sai su imani amma tun azal Allah ya san su dama ba za su yi imani amma duk da haka in ya so su imani sai su imani domin ubangiji komai nasa ne yana tabbatar da abin da wato ya yi nufa kuma yana kawar da abin da wato yake son ya kawar da shi ta bara kawar ta'ala
walakin na aksara hun ya jahalu sai dai yawa yawan su ya jahalu da sun jahilci ko kuma suna jahiltar zalika wannan وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا هكذا muka sanya maki ga kowane annabi eh kama ja'alna haula'i kama yadda muka zama yadda muka sanya wa'annan suka zama makiyanka eh haka nan muka sanya wato maki wato kowane annabi yana da nasa makiyin cikinsu akwai shayaɗinul insi shayaɗinul insi akwai wato masu tsaurin kan al'insu mutane waljinni da na aljanu akwai masu tsaurin kai a mutane akwai kuma masu tsaurin kai a cikin aljanu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawl wato shashin su yana wa shashi wato waswasi wato zance wanda yake kawace yana suna kawace zance ai abin ɗaurewa min albaɗin da baɗi amma fa gurura don rudi don su ruɗe su don su ruɗe su sai su kawo wato zance wato saboda wannan su sa wasu wasi a ciki su ƙawatar da abin da yake ba ƙawatacce ba ma'ana barna sai su mai da ita su nuna kamar kyakkyawa ce eh don su zama sun ruɗe su walau sha ولو rabuka شاء ربك ما فعلوه walau sha rabuka da ubangijinka ya so eh, da ya so to ma fa a rubu da su aikata wannan wato wato da su aikata wannan waswasin da suke yi ba فذرهم وما يفترون Allah ce ka kafa kafirai da abin da suke kaga suke fara min alkufri na daga kafirci wa gairihi wato da waninsa eh, daga daga abin da wato aka kawace wato gare su wannan tun gaban a umarci manzala ne da yaƙi tun gaban a umarce shi ya yaƙe su ne shine aka ce ya bar su amma tun da ayatul qitali ta sauka to ci ba ma ba magana baro su sai dai a yaƙe su kawai ولتسوي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليربوه وليقترفوا ما هم muqtaribun wal tusqa ilayhi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati zukatan wa'anda ba sa wato zukatan wanda ba su imani ba ko kuma ba sa imani da ranar lahira wato dan ta karkata wato zuwa ga wannan wato kawace kawataccen zancen nan eh wal yardahu kuma dan kuma su yarda da shi kuma wal yaktar kuma hudan su tsururanci abinda wato suka zama suna tsururanta samana wato mina zunubi ne daga zunubai fa yu'aqabu sai a musu tuba alaihi a kansa wato su aikata abin da suka zamo wato suna aiki na barna to dan dai ma a yi musu wato hukunci a yi musu sakamako akan mummunan aikin su shine a yi musu hukuma أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا wannan zara aya mai zuwa kuma ta sauka da matsa labu min annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da wato suka nema daga annabi sallallahu alaihi wasallam an yaji ala bainahu wa bainahum hakaman ya sanya wato mai hukunci tsakaninsu da tsakaninsa sai Allah ya ce ka gaya musu afa ghayra lahi qabtagi hakaman shin wani Allah zan nema ya zo ya hukunci ai qadiyan mai hukunci baini wa bainakum ni tsakanina tsakaninku yanzu ni na neman wani Allah ce ya hukunci tsakanina da ku ai ni ba zan nemi wani Allah ba in dai zan ce ai hukunci ne da ku Allah ne zan ce mana hukunci tsakanin ya da ku bayan kuma shi ubangiji nan shine wanda ya sauka muku da littafi shine alqur'ani qur'ani ne ya zama mufassara mai bayani akwai gaskiya kuma da baɗi da a cikin su duk abin da yake na gaskiya ne Allah ya bayani sa duk kuma abin da yake na baɗi ne to Allah ya bayani sa to ya zan je in nemi wani ubangiji ya zo ya hukunci tsakanin da ku والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتنين murtali kago inda muka ba su littafi shine a taura kamar abdullahi dan salam wato wa ashabihi da sahabbansa sun san cewa wannan alqur'ani abin saukarwa ne min rabbika daga ubangijinka bil haqqi da gaskiya fala takunanna kanka kasance min al murtali da kashaki ne masu bokon dubi a cikin sa wal muradu bi zalika abin nufi bi zalika da wannan abin da ake nufi da shi at-taqrir wato tabbatarwa lil kuffari da kafirai annahu haqqun cewa shi ne gaskiya Qur'ani gaskiya ne وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا kalmomin ubangijinka sun wato tamma sun cika wato sun cika bil ahkam da hukunce hukunce wal mawaqi da wato wal wal mawaqi da alƙawarruka sirka na gaskiya wa adlan da adalci wato dukkan su sun cika duk wani abin da za a faɗa wato na hukunci an riga an faɗe shi la mubaddila la mubaddila ba mai musanyawa da kalimatihi ga kalmomin su fi naqdin da warwarewa an kulfin ko sabawa وهو السميع العليم Allah shi ne mai ji limayu ƙalu ga abin da ake faɗa masani kuma da abin da ake aikatawa وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله in dai wato ka zama za ka bi mafi yawan wanda suke bayan ƙasa daga kafirai wanda suke bayan ƙasa da kafirai in za ka bi mafi yawan su to za su darajar da kai ga birin wato tafarkin Allah shi ne addinin sa إن يتبعون إلا الظن ba komai suke bi ba su dai wa'annan kafirai sai dai wato zato a cikin jayayyar su da suke yi da kaifi amrul maitacci a cikin lamarin wato mushe isƙaru yayin da suka ce ma qatala Allahu abinda Allah ya kashe a haƙu an takulu shine mafi cancanta ku ci ku ci shi ma qataltum daga abinda kuka ci ma'ana wai abinda Allah ya kashe shi ya fi cancanta a ci ba abinda mutane suka kashe ba to ka gani shi ma wanda mutane suka kashe sun ce sun yarda a ci amma wanda Allah ya kashe to shi ya fi cancanta ma a ci wato mushe kenan to kaga wannan ayi wato wannan kaman wato gidananci ne ma eh wa inhum wa inhum هم إلا يخرصون su su dai ba su zama ba dai sai dai wato suna karya makaryata ne suna karya fi zalika cikin wannan إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله sun dai ubangijin ka shine wato masani da wanda yake bacewa ga gurin tabarkin sa shine addinin sa وهو أعلم bil بالمهتدين muhtadi shine masani bil muhtadi da shiriyu zai saka musu zai saka wa kowanne minhu daga cikin su فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين muminin muminin wato ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah alaihi a kansa iya ai zubiha abin da aka yanka a lasmihi bisa sunan Allah in kuntum muminina inda ku zama masu imani ne mai ayati da ayoyin Allah to duk abin da aka yanka da sunan Allah to ku ci shi وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه me ya haɗa kuma yake gare ku za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah alaihi akan sa min zabahi daga yanke yanke wa qad fassala lakum bil bina'i lil fa'il ko kuma fassala bil bina'i lil maf'ul kenan duk wai wato an muku bayani ko kuma ubangiji ya muku bayanin abin da ya haramta gare ku fi ayati a a cikin ayatin nan da yake cewa hurma alaikumul maitatu har zuwa karshe illa maqtulutu sai dai abin da aka buƙatar da ku ilahi zuwa gare shi in minhu da gare shi wa huwa ainihin shi ma wanda aka buƙatar da ku zuwa gare shi din nan shi ma halalun halal ne na kuma gare ku alma'ana abin da ake nufi lama ne alaikum ba abin da zai hana ku min akal ma zikir daga cin abin da aka ambata wato dinnan daga baya wa qad bayyana lakum al muharrama hakika kuma yi muku bayanin abin haramta al muharrama akulu ya muku bayanin abin haramta cin sa wa hadha laysa minhu wannan kuma baya daga cikin sa
wa inna kathiran la yadilluna bi ahwa'ihim bi ghayri ilm kan dai tili wato tili wato la yadilluna wallahi suna bata bi ahwa'ihim saboda soyayyen zuciyarsu aiki mata hawa su an fusu da abinda wato zukatansu take sha'awarsa min tahlilil maitati daga halatta wato mushe wa gairi ha wa gairi wato wa gairi ha da wannan da bi gairi ilmin duk suna yin wannan ne ba tare da ilimi ba ya ta miduna hu da suke dogara akan su fi zalika fi zalika cikin wannan illa rabbaka huwa a'lamu bil mutadin sai dai muhtadin ubangijinka shine masani bil mutadin da masu tsallake wato iyaka أي المتجاوزين الحلال ما سألك حلال إلى الحرام زوا بحرام وذروا ظاهر الاثم وباطنه وباطلا وضروا بس ظاهر الاسم بياننا سأو دقويانسا أي ألانيته بياننا وسره دقويانسا والاسم ذات الليبي إلى والاسم الليبي أنا إلى أكتش الزنا زنا أكي نفي wakili wani kawai kuma aka ce a kullum ma sai ce dukkan wani dukkan wani sabo shi ma shi ake nufi inda da zina إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون tarifo sannan ne wanda suke tsororata isma laifi sannan za a saka musu a ranar lahira da abin da suka sance wato suna tsororanta suna aikatawa ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق kar ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah alaihi a kansa ba bi an mata shi ne abin ya mutu auzu bi habo kuma aka yanka shi a lasmi gairi bisa sunan waninsa wa illa in ka ba haka ba kuma ta ba ka wani musulmi abin da musulmi ya yanka shi walam musamman fihi amdan kuma bai ambaci sunan Allah ba fihi a cikin sa amdan daga da gangancin auzu siyana ko kuma wato a bisa mantuwa to huwa halal shi halal ne alhamdulillah abbas abdullahi bin abbas ne ya faɗi wannan wa alaihi shafi'i wato imam shafi'i yana kan wannan wato duk abin da za a ce zama an yanka shi in an yanka shi ya zama kuma an faɗi sunan allah ce idan mutum ya yanka bai faɗi sunan allah ba bisa mantuwa sai a ci shi sannan kuma in kansa yankan yana da bisa ƙa'ida eh dole ya zama mutum ya wasa abin da zai yankan domin ko dai za ka yanka dabba to ba a son ka wahalar da ita eh manzala yana cewa duk wanda zai yanka dabba to ya kyautata wajen yankan ma'anar kyautatawa ya wasa wuka ya da dabba ba za ta wahala ba. eh kafta zo ka ɗauko wuka da kusasshiya ka ta ƙiƙarawa ka ta ƙiƙara shi kansa abin ka yanka wato yanka shi kai a gajiye shi ma abin yankan shi ma a gajiye wannan ba haka ake so ba sannan kuma dole ya zama da ka cika yanka eh, eh, ka cika wurin da ya kamata duk jijiyoyin da ya kamata a ce an yanke su ka zama ka yanke su Eh, kar ka zama ka ɗaga hannun ka ka bar yankan akwai akwai ma wato lokacin da in kana yanka da gangan ka ɗaga hannun ba wato in dai baka yanke sauran wato jijiyoyin da ya kamata ka yanka mutu wannan ma ba za a ci ba Eh, dole ya zama ka cika makasa Eh, in baka cika makasa ba za a duba wato da gangan ka ɗaga ko kuwa wato sahawan ne ko kuma ittiraran ne bukatuwa aka yi na kaɗan ka ɗaga hannun Eh, misali ka tashi kana yankan rago kafin ka yanke jijiyoyi sai ga kuranan ta taho a guje ai ba za ka tsaya ba Eh, ba ka tsaya ba to wanda ka ga bukatuwa ne aka yi an bukatar da kai ta ka ka gudu don in ba ka gudu ba za ka hallaka saboda haka sai ka gudu wannan in ka dawo shi ke sai ka ci gaba da ƙara sayan gaba sai a ci Eh, ka ga ittiraran ke Eh, amma amdar da ganganci kana cikin yanka shi kenan sai ka ɗaga sai ka ɗauke wukar eh kaga kamar ma akwai mugunta kenan ita dabbar ba ta cika makasarta ba eh wato ka ɗaga wukar wato ka ga kana miya ka sake dawowa kenan eh to saboda haka shi kansa yanka akwai ƙa'idojinsa ya waje ba a rika sauraron abin da malamai suke faɗa idan a ji yaya in ma an yankan ya zama da yanka ne aka yi sun na sunnan mazala sallallahu alaihi wasallam da mazala yi domin wannan hadisi da manzala yake cewa idan za ku yanka ku kyautata yanka ku to kaga yana da sharhi da yawa a kansa in za ku yanka ku kyautata da ma'ana ku wasa wukanku wato ku kwantar da ita abin yankan ta fuskanci alƙibla kuma ku yi mata yadda za ku iya riƙe ta yadda ba za ta jijjiga eh, ta sha wato ta jijjiga kai mai yankan ta ɓata kai ta kuma ta ɓata kan- ta ɓata kanta ba Mhm. wa inna hu la fisq ai cin wannan cin wato abin da ba a ambaci sunan Allah ba wato fasici ne eh ai fita ne daga abin da wato ya halatta eh domin su dama cin zamanin wato tun zamanin jahiliya ai da kuma bayan musulunci laraba suna yanke yanke akan sunayen gumaka eh sai su ɗauko abin yanka sai su yanka shi da sunan gunki to duk abin da aka yanka da sunan wani gunki kaga ba za a ci ba ba wanda zai ci wannan saboda dama an yanka shi da sunan gunki mu kuwa musulmi da sunan Allah za mu yanka idan muka yanka shi da sunan Allah shi kenan zai mu ci kayan mu eh kaga a nan aka samu irin su bahira irin su sa'iba da sauransu eh duk nau'i ne wato wanda yake tun zamanin jahiliya wato laraba suke wato yi musu suke musu wannan sunayen saboda gumakansu Mm. Wa'inda shayaɗina وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائكم ليجادلوكم sun dai shaidanu lalayuhu na suna yin wasuwasi ayi wasu suna suna yin wasuwasi ila auliyahim zuwa ga masoyansu su ne kafirai liyu jari ku don su jayayya da ku bi tahlili mai ta cikin halatta matacce ta cikin halatta mushe eh wato suna jayayya da ku wato ku kuna cewa bai halatta ba su kuma suna cewa ya halatta to duk suna yi ne duk shaidan ne yake musu wahayi ma'ana yake musu wasuwasi
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون in dai har kun bi su a cikin wannan abin da wato suke yin nan to kuma kun zama mushrikai eh kuma kun zama kamar su kenan domin kun bi su cikin abin da yake wato baɗili eh bai kamata ku bi shi a wannan ba wanda zala aya mai zuwa kuma ta sauka fi abi jahalin cikin abi jahalin da gairihi da wannan sa
أو من كان ميتا فأهديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها shi yanzu wanda ya kasance matacce bilkubur da kafirci fa a hayana mu sai muka raya shi bil huda da shari'a waje Allah da nuran muka sanya masa haske yamshi da yake tafiya bihi da shi bin nasu a cikin mutane da ya tabassaru bihi da haka yana gane gaskiya bihi da shi min gairi ga wani gaskiya wa huwa al-iman shine imani kamar masallu shin ya zama kamar wanda yake wato fi zulmata a cikin dukai ليس بخارج هو ما من خارج من هذا وننتف هو الكافر شنو كافر اي لا باس زمو ɗaya ba eh da mumini da kafiri ba su zama ɗaya ba mumini yana cikin haske kafiri kuma yana cikin duhu wanda yake cikin duhu ai ba zai daidai da wanda yake cikin haske ba كذلك بين للكافرين ما كانوا ya amalu kazalika ai kamar yadda aka kawace ga mu aka kawace imani ga mumini haka nan aka kawace wa kafirai abinda suke aikata min tukurin da kafirci wal ma'asi da sabo وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها haka nan dai kamar yadda wato muka sanya fasikan maka muka sanya su suka zama su ne a kabir ha manya-manyanta domin manya-manyan maka yawancinsu su ne fasikan maka eh, su ne fasikai irin su abu jahil irin su umar yatu bin halabin eh, duk irin su irin su su ne manya a garin da kuma su ne fasikai to haka nan irin yadda muka sanya wato fasikai suka zama jagorori a maka haka nan muka sanya wato cikin kowace alƙarya muka sanya shugabanninsu manya-manyan musulman manya-manyan musulmansu da su ne wato su ne jagororinsu liyamkuru don su makirci biya a cikinta bisaddisa da karewa an imani da biran imani وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون gurun ba sa yin makirci sai daga kawunansu makircin ma'ana kansu suke wa makirci eh ba ba ba wani suke wa makirci ba kansu wato suke wa makirci domin sakamakon wato musibar makircin da wato sakamakon sa mummuna yana kansu wa ma yashkuruna amma su ba sa sani bi zalika da wannan وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي ذكركم الله Allah to iza ja'atun wa iza ja'atun ayatu idan mutanen maka wato wata aya ta zo musu ala sirkin nabi bisa gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama kalu sai ka ji sun ce lan numina bihi mu dai ba za mu yi imani da shi ba hatta nuta har sai dai an ba mu misalin abin da aka ba manzannin Allah min risalatin daga manzanci wal wahayi da wahayi ile na zuwa gare mu li'anna domin cewa mu mu ne a kasar malam mafi yawan dukiya wa akbar sunna muka fi shi girman shekaru ma'ana in aka zo aya ta zo ta gir- ta gaskata manzala ta nuna manzancinsa sai su to ai mu muka fi shi wato shekaru eh, kuma mu muka fi shi yawan dukiya mu ba za mu yarda da abin da aka ba shi ba mu ma sai an ba mu annabta kamar yadda aka ba wato manzannin Allah eh, to ga Allah ga amsa nan الله أعلم حيث يجعل رسالاته Allah shi ne masani inda zai sa manzancinsa bil jam'i risalati wal ifradi risalatahu eh wa hasudun nan maqulun bihi bi fi'lin dalla alaihi wato alamu shine da lalaga shi ayi alamul mawdi'a ubangiji shine ya san bigire as-salihan nagari da wata ha saboda ajiye wannan annabta fihi a cikin sa bai yadda ha sai ya sanya ta wa ha'ula'i wa'annan kafirai da suke wannan magana fasikai mujrimai laisu ahalan laha ba su zama mazawa wato laha ga annabta ba سنصيب الذين أجرموا سوار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون yankurun sai su fi lasi na ajiyar musa garin wulaƙanci zai samu wanda suka yi wato musulmanci suka zama wato wato suke wato suka kiyarda da abin da ubangiji ya ce duk aulihim da faɗin su zalika wani wulaƙanci zai same su inda lahi a wajen allah wa azabun da azaba shadidin mai tsanani saboda wato makircin su
ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام wanda duk Allah yake nufin ya shirya da shi zai buɗe ƙirjinsa lil islam saboda karɓar musulunci da an ya ƙazifa fi kalbi ya nura shine ubangiji ya jefa haske cikin zuciyarsa bayan fasihu sai ya yalwata lahu gare shi wa yakbal lahu kuma ya karɓe shi kama wa da kamar da yazo- da ya zo fi hadisin a cikin hadisi ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء to duk kuma ubangiji wanda ubangiji ya nufi an yi dillahu ya fitar da shi to sai ya sanya kirjinsa ya zama wato kuntatacce ga barin karɓar wato imani harijan mai tsananin wato kunci eh, bi kasirin ra'ayi harijan eh, sifa wada ko kuma harajan eh, masdarun sifa bihi mubalaga ta zama mubalaga ka annama ya sa'ad kai dai yana kamar yana hawa da kyar wato ila- wato fi samai kamar yana hawa da kyar zuwa ga sama idza kullifa al-imani da aka lafa musu cewa imani da shiddati saboda tsananin sa alaihi a kansa كذلك يجعل الله الرجس على الذين la لا يؤمنون yu'minu ai irin wannan sanyawan ne Allah yake sanya wato arziki yake sanya azaba ko kuma a shedani yake sanya shedani ayyusan lidu ya ba su iko allazina la yu'minuna akan wanda ba su imani وهذا صراط ربك مستقيما ima wannan allazi anta alaihi abinda kake kan nan nasa ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine tafarkin ubangijin ka madaidaici wanda babu karkata fi a cikin sa هل فصلنا الآيات لقوم يذكرون garo hakika mun bayanin ayoyi ga mutanen da wato suke tunani ayyata izuna suke ba asuwa husu wa husu bi suke an keɓance su da ambato da annahumul muntafiqun domin su ne masu amfana da abin da ake gaya musu لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا kullum يعملون wato gidan aminci ya tabbata gare su ai assalamu ta aminci wa huwa jannatu shine aljanna to ya tabbata gare su eh inda rabbihu a wajen ubangijin su huwa waliyuhu ubangiji shine majibancin su kuma masoyin su saboda abin da suka kasance suna aikatawa ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس wa yau mu fattina ranar da wato muka wata ranar da za mu taro su abin nuni na shirhun wal yayi ya ya shirhun wai Allah Allah zai taro su eh ko kuma kalma rabbaniya ranar da za mu taro halitta baki daya eh za a ce da su kuma ya ku wato jama'ar aljanu da sun aljanu hakika kun wato kun yawaita min dinsu daga mutane kun yawaita bi igwaikum da batarwa kuma na kun batar da su da yawa eh wato wato wato kun batar da su za a taro su ranar da za a yi hisabi kenan kowa za a taro shi a wajen eh kuma yau mutum lasara'ir kenan da duk abu koye za a bayyana shi sai a ce kun yawaita kun batar da su da yawa wa qala awliya'uhum وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي ajjalta lana sai wa awliya'uhum wato masoyan su shine wanda addini a tabuhum wanda suka yi biyayya gare su min al-insi da mutane sai su aya ubangiji istamta abaduna bi ban shashin mu ya ji daɗi da shashi ai in tafi alƙin su bi tazinin jinni mutane wato sun yi amfani da kawacewar aljanu bi tazinin jinni lahum shahawa da kawacewar aljanu da suka yi musu na shahawace shahawace ma'ana sun shahawu shahawace shahawace sun kawace musu su to shi kuma mutane sai suka yi amfani da wannan wal jinni su kuma aljanu sun kawata bi da'atil insi lahum da kuma wato biyayyar da mutane suke musu wa balagana kuma mun isa ajalana ajalinmu allazi ajalta na wata wato kai ajalinsa gare mu ko yau mulki ya shi ne ranar alkiyama wa haza wannan tahassurun nadama ne minhum daga gare su sun yi nadama abin da ya faru قال النار مثويكم خالدين فيها إلا ما شاء الله sai Allah ta'ala ya ce musu a bisa harshen mala'iku ya ce annaru masuwaku wutar jahannama ita ce makoma kuna masu dawama a cikinta sai dai abin da Allah ya so min al'auƙar daga waje Allah ce ya haru juna wanda za su fito fiya a cikinta da shurbil hamimi saboda shan ruwan zafi fa inna hu sani da shi wannan shi wannan wato ruwan zafin kharija ha yana wajen wutar jahannama ne kama ƙara ba kamar wato inda Allah yake cewa sun ma inna marji'ahu da ilal jahim Halim da Abbas an karɓo daga Abdullahi dan Abbas shi yana ci annahu cewa shi dai lamarin da sha'anin kiman alim Allah annahu yu'minuna wannan yana nuni ne cikin wanda Allah ya san su za su imani ba ma bi ma'ana man ma dinnan ma'ana kaman ce eh kuma yadda muka sani wato a nika larabcin kujan ce ma to da gairin aƙili ne man kuma wato ta aƙili ce to amma nan ma to ma'anarta to ma'anar man take ɗauke da ita
إن ربك حكيم عليم sun dai ubangijin ka masani ne a cikin aikinsa alimin masani ne bi kalbiyi da halittarsa وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا ya يكسبون kusibu wata zalika ai kama mantana a shatar insu wa jinni kamar yadda muka ji yadda daɗi ga masu sabawa mutane da aljanu ba zo mu shashin su tubarin da shashi haka nan nuwalli ba da zalimina muke jibanta a shashin malam wato azzalimai ba'adan wato shashi ai ala ba'adan bisa shashi bima kanu yaksubu saboda abin da suke aikatawa min al-ma'asi na daga sabo يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا hada ya ma'asharar jinnu wal insi ya kuta su shin jama'a aljanu da mutane shin manzanni ba su zo muku bane ai mi mazmuku a taron ku ai ba duk shashin ku asar mai gaskata bil insi ga mutane au rusul jinnu ko kuma manzanni na aljanni ai nuzuruhum masu gargadin su allazina yasma'una kalamar rusuli wanda suke jin wato zancen wato a rusul manzanni kawai bali gona kawon sai su je su gaya su isar da wannan sakon ga mutanensu yaku suna alaikum sun ba su zo bane suna kissanta muku aya ce ayoyi na kuma suna gargadin ku da wannan yini naku wato liqa a yau muku haza wato haɗo ku na wannan yini namu mu da ku قالوا شهدنا على أنفسنا karu sai su ce mun shaida ala anfusina wato shahidna mun shaida akan kawunan mu an kad bulligna shine an risam an ris an isar mana da aike kala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce وغرتهم الحياة الدنيا wakirratumul hayatud dunya rayuwar duniya ita ce ta ruɗe su balam yu'minu shi yasa ba su yi imani ba وشهدوا على أنفسهم أنهم kanu kafirin sun shaida a kawunansu a kan kansu cewa su sun kasance kafirai ne ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون kafirun zalika ai wannan aiko manzannin nan eh ai saboda lamarin da sha'anin lam yakun rabbuka ubangijin ka bai zama muhlikal qure mai halakar da alƙarya ba bizulmin saboda zawul zalunci min ha daga gare ta wa ahluha alhali ahalinta gafiluna suna rankarannu ma'ana dai lam yursal ilaihim rasulun ba aika musu manzo ba yubayyinu lahum wanda zai musu bayani ma'ana in dai al'umma ba aikata musu ba aika musu manzo ba to ubangiji tabaraka ta'ala ba zai musu azaba ba eh ubangiji ba mai zalunci ba ne ba zai zalunci kowa ba idan ka ga an an yi wa mutane wato an wa mutane azaba to an aika musu manzo manzo ya kai musu aike ba su karba ba amma in aike bai je musu ba to ubangiji ba zai musu azaba ba ne ko da manzo ya zo ma'ana an aiko manzo amma labarin manzon bai kai musu ba kaga wannan su ma ba su ma tunda labari bai kai musu ba ba su san ma an yi manzon ba ubangiji ba zai kama su ba da tunda sako bai same su ba ولكل درجات مما عملوا milo kowanne daga cikin masu aiki suna da sakamako da saboda aikin da suka aikata daga alheri ko daga sharri wanda ya aikin alheri za a saka masa da alkhairi wanda kuma ya aikin sharri za a saka masa da sharri ubangiji ba zai saka wanda ya alheri da sharri ba ko kuma ya saka wanda ya sharri da alheri kowa abin da ya shi za a saka masa da shi وما ربك بغافل عما Wani يعملون ubangijinka ba mai bari bane ga abin da wasu suke aikatawa وربك الغني ذو الرحمة ubangijinsa mawadaci ne ga biran halittarsa da kuma bautarsu kuma abucin rahama ne duk abin da wato kake yi don kanka kake yi in bautar allah da kake yi ba kana yi ne don wannan bautar ta wato ta amfani ubangiji da wani abu ba eh kana yi ne wato don ka wa don kai ka amfana da shi kuma halittarka da ubangiji ya halicce ka ne don kai ka amfana da wannan halittar amma da bai halice ka ba ma shi ba ba- ba wani abu ne wato zai dawo gare shi na cutarwa ba ubangiji ya wadata ga furan komai ya wadata ga furan halitta ya wadata ga furan wato ibadar da za a yi duk shi wadatacce ne ga furan su saboda haka da halittarka da ibadar da kake duk kai za ta amfana eh ba ubangiji za ta amfana ba إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما idan يشاء ubangiji ya so sai ya tafi da ku ya kuma ya kuma mutanen maka ya halakar da ku eh kuma ya mayar da wato abu da ya so ba min ba dukun bayan ku sai sai ya tafi da ku kuma ya halicci wata halitta ya kawo su zauna su maye gurabun ku kuma a ci gaba da lamari eh ku kuma kun riga kun tafi كما أنشأكم من ذرية قوم لا kuma أخير yadda ubangiji ya halicce ku ya kare ku daga zuriyar wa'ansu mutane eh azhaba hada ya tafiyar da ita walakin na husayn ya cewa shi ubangiji a bukaku ya wanzar da ku rahmatan lakum dan rahama gare ku إن ما توعدون لآت kaɗai ne abin da ake muku alkawarin sa na daga sa'a alkiyama kuma ake muku narkon sa na daga azaba to wal'atin wallahi wannan abin bai zuwa ne la mahala ta babu kokonto وما أنتم jizai بمعجزين kuma ba masu tserewa azaba na azabin mu bane قل يا قوم اعملوا على مكانتكم inni an ka gaya musu ku ce ya ku mutane ni ku je ku yi aiki a bisa halin ku ni ma zan yi aiki a bisa halina wato ku yi aiki bisa halin da kuke ni ma zan yi aiki bisa halina eh duk abin da kuka aikata an alkhairi ne sakamakon sa za ku samu idan kuma sharri ne sakamakon sa za ku samu ni ma haka ni ma zan je in yi a bisa halina duk abin da nan shi zan samu فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدين Eh, sannu za ku san maudin nan mausuliya ce Eh, wato sun za ku san waye wanda wato ƙarshen gida zai kasance gare shi a al'aƙibatun mamudatu wato ƙarshe wanda yake a bayya ko fidarar akhirat a gidan lahira za a san ta waye a na hannu mu am amtun ko ku ku ne za ku samu abin yabo a lahira ko mu ne za mu samu فسوف ت- إنه لا يفلح الظالمون ubangiji baya wato rabautar da azzalimai su ne kafirai ba sa arzuta وجعلوا لله مما زرع من الأرض والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا wato alu kafaran maka sun sanya lillahi ga Allah min ma zara'a min alharsu daga abin da ubangijin ya halitta min alharsu daga na daga noma wato kayan gona eh wannan ami na sai sun kuma wato sanya wani rabo wato da wannan ami da dabbobi eh wato alu lillahi min ma zara'a min alharsu wal ami nasiba su dai kafaran maka sun sanya wani rabo min alharsu daga noma wal ami dabbobi lillahi ga Allah ya sirrifunahu suna sarrafa shi ila dibani zuwa ga baki wal musakin da miskinai wani shura ka'ihin kuma nasiba suka sanya kuma wani rabo na abokan wato tarayya tasu abinda suke tara bautarsa da Allah eh, suka sanya su ma rabo Eh, wato ya sirrifunahu shi kuma wannan rabon na gumaka suna sarrafa shi ila sadar na jiha zuwa ga wato masu wato gadin gumaka masu kula da gumaka faƙalu فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ina bukatu suka ce hada da wannan na Allah ne bi za a yi yin ariya wasu wannan kuma bi shura ka'ina na abokan tarawanmu ne da Allah to fa kanu sai suka kasance idza sakata fi nasibillahi shay'un min nasibiha idan wani abu daga cikin rabon kuma kan ne ya fada cikin rabon Allah illa to iltaqadu sai su tsuntsunto shi daga cikin rabon Allah aw fi nasibiha shay'un min nasibihi ko kuma wani abu ya faɗa cikin rabon gumakan daga cikin rabon Allah wanda suna ce wannan na Allah ne to wani abu daga cikin rabon Allah sai ya faɗa cikin na gumaka to shi kenan wannan tara ko sai su bar shi ba za su tsince shi ba eh wato abinda suka samu daga dabbobi da wato kayan noma sai su raba sai su ce wannan na Allah ne wannan kuma na gumaka ne eh to na gumakan sai su sarrafa shi ga wato ga ga- ga su masu hidima ga gumaka sadda na tura masu hidiman gumaka shi suke bawa to kaga a nan ma ai wato hauka ya tabbata ka ce abun nan na gunki ne amma kai ka san gunki nan ba zai iya amfani da wannan abun ba eh sai ka ɗauko ka ba wato masu hidiman gunki eh to ka ba gunkin man ka ce shi ya ci ko kuma ya je ya dafa eh to shi kuma wanda suka ce na Allah ne sai su rika yin amfani da shi wajen harkar baki da kuma wato miskinai to idan suka raba ga rabon na Allah ga kuma rabon gumaka idan wata guguwa ta zo rabon Allah ya faɗo cikin na gumaka sai su tsaya su- sai su sai sai su bar shi tunda na Allah ne ya faɗo na gumaka ba za a tsince a mai shi cikin na Allah ba idan kuma wata guguwa ta zo na Allah wa- na gumakan wani abu ya taso ya faɗo cikin na na to na gumaka ka ya ya tashi ya faɗo cikin na Allah to sai su tsintsince su tsintsince sai su mai da shi cikin gumaka na gumaka wato na Allah shi ba za a tsinci a mayan masa ba amma na kuma ka sai a tsinci a mayan musu kayan su Mhm. amma kana
وما كان لله وهو يصل إلى شركائهم to shi ke wa an sai suka ce inna Allah gani idan sai in na Allah ya faɗa cikin na kuma ka sai su bashi sai su ce ai Allah mawadaci ne an haza ga gurin wannan da ya faɗa eh kuma Allah ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce kuma ka da shirin ka'in abin da ya zama na wato wato gumakansu ne to kula ya shi illa lillahi ba zai je cikin na Allah ba zai faɗa cikin na Allah ba zai je hati ga jirasa ba ma kana lillahi ba kana lillahi abinda ya zama kuma na Allah ba ko ya shi lillahi shirka yi zai yi faɗawa ya sami cikin na abu na wato gumakansu sai su bar shi wato wannan wato ba za a tsince a maiwar Allah kayansa ba Hmm.
ساء ما يحكمون wannan irin hukunci nasu ya sa a yamu nuna hukumun hada hukuncinsu wannan وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم waka zalika aka ma zuyyana lahum ma zikir kamar yadda aka kwace musu abin da aka ambata zayyana wato shuraka uku wato zayyana shuraka uku wato su abokan tarawa tasu da Allah suka kawace suka zayyana shuraka uku abokan tarawa su bautar su da Allah sai suka kawacewa suka kawace litasirin da tili min al-mushrikin ga mushrikai suka kawace musu qatl auladihim kashe ƴaƴansu bil wa'd da binnewa a raye to wa'annan su suka kawace musu su kashe 'ya'yansu wato wa'adul banat kenan eh domin musulunci yana daga cikin wato wato abin da yawa wato girmama mata da yi da mace idan an haife ta da ranta ake zuwa abin ne ta saboda kunya ake ji mutum kunya yake ji a ce- a ce an haifa masa an haifa masa an haifa masa mace Allah yana cewa za mu shira ahadun bil unsa eh za mu shira ahadun bil unsa ko zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim يتواري من القوم من سوء ما بشر به إيه، أي يمسكه على هون أم يدسه بالتراب بالتراب musulunci ya zo ya hana wannan eh to saboda haka su wa'annan abokan tara hoto su ga Allah sai suke kawace musu wato kashe su minan jinni daga aljanu bin rabi fa'ilu wato zuyyina kenan eh wa fi qira'atin bi binahi lil maqul wa rafi wato qatl kenan wa nasbul awlad awlada eh qatl awlada qatl awlada awlada kenan eh bihi shi to shi ne da wannan da duk wato wato tafsirin wato wato fusafin tafsiri ne bilbila ilil maful ko bilbila ilil fa'il eh wanda sai mu wato sai masu masu nahawu wa idza fatul qatl illa shurakai raba wato kisan nan zuwa ga wato su shuraka dinnan abokan tare da mutunsu da Allah li amrihim saboda umarnin su ne bihi da shi li yurduhum dan su halakar da su wal yalbisu alaihim dinahum dan su cuɗanya musu addinin su wato su rikitar da su a cikin lamarin addini ولو شاء الله ما فعلوا ado da Allah ya so da musu aikata haka ba وذرهم وما ka bar su يفترون da abin da suke kaga suke dangana ga Allah وقالوا هذه أنعام وحرث حجر sai wato sai su ko suna cewa sai suka ce wannan dabbobi da wannan noma da wannan abin da muka noma hijirun ai haramun haramun ne لا يفعلها إلا من يشاء بزعمهم ba wanda zai ci zai ci su illa mana sha sai wanda muka so wato wato mun kada matul ausani daga masu wato hidimar gumaka wa garin da wannan su eh sai wanda muka so muka muke so ya ci biza mihim a riya wasu ba suka faɗi wannan ai na hujja ta lawan ba hujja gare su biya a cikin sa وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه ba an amun da kuma wasu dambobin nima hurriman zuhuruha an haramta wato bayanta ma'ana bala to bala tun kabu ba za a hauta ba kan sawa'ibu kamar sawa'ibu wal hawami da hawami duk nau'i ne na wannan dabbobin wa an amun wasu kuma dabbobin la yazkuru la yazkuru nasman lahi alaiha ba ambatan Allah alaiha akan ta inda zabiha yayin yanka ta bal bari da yazkuru da isma asnamihim suna wato faɗan sunan gumakansu wani sabu zalika sai suka dangana wannan abin da suke yi ilallahi zuwa ga Allah iftira dan kage alaihi akan ga Allah ba Allah ne yasa ba amma sun kaga ne sun dangana gare shi سيجزيهم بما كانوا يفترون tsaro ubangiji zai saka musu zai saka musu da abin da suka kasance suna kage suna dangana shi gare shi وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا
wakaru sai suka ce abin da yake cikin wannan dabbobi eh almuharramat abawa to haramta wannan wahiyar sawa'ib wal bahayim eh khalisatu ai halal ce ni zukuri na ga mazajen wa muharram amma kuma haramun ce ala azwajina bisa mata kuma ai a bisa mata
وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء in ya ko in dai wato abin da suke haramta ne zama mutacce ne wato ko fi shuraka su zai zama aba- ababen wato abokan tarayya biyu a cikin sa سيجزيهم وصفهم sannan Allah zai saka musu da wannan sifantawar tasu na haram na halatta wannan da haramtawa إنه حكيم sun ce عليم ubangiji gwani ne a cikin aikinsa masani ne kuma da halittarsa ya wala mai mai tawo ya kara mai tawo mai da ɗazu na faɗa duk da na san wasu ba sa nan nake cewa mu gode wa Allah da Allah ya sake maimaita mana muka kuma gani da wannan lokacin kuma da yawa an yi da su amma yanzu ba sa nan sun tafi ga ramar ubangiji Allah ta baraka wa ta'ala mu gode masa kuma yana daga cikin godiya da za mu yi wato mu ta godiya da yin aikin alheri da'a mu gode wa Allah da da'a eh da abin da yake na da'a ne wato zai zama godiya ne ga Allah da abin da kuma zama ba da'a bane mu nisance shi eh Allah ta baraka wa ta'ala zai biya mana dukkan bukatun mu kuma Allah ya karɓi ayyukan da za mu yi a wannan wata kuma na ji hankalin ɗan uwa cewa a daure a rika halarta karatun nan eh karatun tafsiri ɗan lokaci ne ba wani lokaci ake ja mai yawa ba za a zo in an zo za a samu lada sannan kuma da wuya a zo ba a fuski wani abu na amfani an tafi da shi gida ba Eh, saboda haka yan wa daure wannan lokacin da a rika halarta ana sauraron abin da ake yi Allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita mana da ya ga kowa da alheri Allah ta fati hukumu ولا تلبسوا
Very well finished.